بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka assalamu alaikum warahmatullah ni zan mu ci gaba da karatun littafin mu mukama ta badi'u zaman al-hamzani muna cikin bamu gushe ba a cikin cikin ci gaba a mukama ta rusafiya ko mukama rusafiya zan mu tashi inda yake cewa yana cikin ambato nau'i nau'i da kala-kala na na barayi yake cewa wa man salla bi udaini wa man khallafa biddaini wa man galada bir rahani wa man saftaja biddaini wa man khalafa bil kisi wa man salla bi udaini suka tattauna akan barayin da suke zarewa salla shine zarewa salla saifahu shine zare takobi to salla wanda ke zarewa bi udaini da itace guda biyu wannan wanda ke zarewa da itace guda biyu suka ce shine allazi yaqumu ala sat'i bait wanda zai tsaye akan rihin gidan shi yana kallon masu wucewa sai sun je wucewa dabra da su sai aiko sanda mai tsini sai ta dauki sai ta dauki abin da ke bisa kayan wannan mutanen kamar yanzu ba da misali da mota leko ta taga da abin nan irin katuwan motar nan da ta yi lodi cikin babu wasu daga baya kawai direba yana can gaba yana ja shi kuma daga gidan shi ya meka ya dauko tana tahiya da sannu sannu da sannu sannu ya meka igiya daga gidan shi da wani abu tankwasashe haka sai ya jayo wani abu ya naso shi gidan shi to shine waman sallabi udaini waman hallafa bidaini da hallafa da wanda ya rantsuwa bidaini da bashi wannan shine wanda zai zo zuwa ga wani babban mutum mai kima cikin jama'a ya mishi rantsuwa cewa na baka bashin kuɗi kaza dan kuɗi kaɗan wanda bai taka karya ba sai ya bashi ya kyale shi wa man galata bin rahani da wanda ya kuskure wajen ba da jingina shine wannan suka ce wanda zai taho ya bada jingina dai mun santa ina son bashi wajen malam suleiman zai bani jika ashirin in ɗauki wannan littafin ce amshi rike shi in na maido maka ashirin in ka ka bani littafi na to shi kuma wannan galata bin rahani wanda ke yin kuskure da jingina ya taho ya cika wasu abubuwa a cikin leda kamar abubuwa ne na kirki ya ajiye mishi ya ce gashi nan gurin ga kayana nan kamar ya cika ƙasa ya cika ta da ya cika ƙasar da ƙasa sama ya aza hatsi daga sama ya ci ga bahun hatsi na nan gurin ba ni aran jika goma ba ni aran jika goma in na maido maka sai ka bani bahun hatsi na kai kuma kana ganin sama hatsi ne misali ne nayi sai ka amsa ka ajiye a matsayin hatsi ka bashi jika goma shi kuma saman ne hatsi kenan ya cuce ka akan kana tunanin cewa wani abin kirki ne ya baka wajen jingina wa man sabtaja biddaini inda wanda yi sabtaja da bashi sabtaja da bashi shine abin da ake yan kasuwa suka sani kana da kuɗi a wannan garin sai ka ce ma wani mai dan kasuwa dan uwanka in baka kuɗin a nan gurin ni kuma in na tahi aga da masalan a wajen wajen aminin ka sai in amsa suna yin haka don kauce ma hanya kaka tai da kuɗi a aljihu barayi su tsare ka sai ka bada su a nan in ka je can garin kai sai ka amsa to nan gurin shine cewa ya amsa kin ya amsa cewa in ya je can zai ba da hali a can kuma bayyada shi ne sabtaja biddaini wa man khalafa bilkisi da wanda ke sabawa da da abin nan da leda wanda ke sabawa da leda shine wanda zai zo ma dan kasuwa yana tayi da yana mishi tayin kayan shi sai ya huddo leda daga ciki leda wannan a cikinta da kai burgamin shi da kai dirhamin shi da kai kudin shi a ciki eh basar tajir dan kasuwar yana gani ya huddo daga ciki yana gani ɗan kasuwar ya gani annahu yanquduhu saman kamar zai bashi kuɗin ne idan ɗan kasuwar bai yarda ba saboda kilkilan miqdarin nan sai mai da jikar tashi cikin aljihun shi sai ya huddo wata daban kamar yanzu misali yadda zai zai taho da ga kwalashi nan ta kuɗi ya zuciya wannan kazan naka nawa ne jika biyu yana ce a sai dai jika uku haka huddo kuɗi kana ce kai dai kawai in baka jika biyu har yana huddowa yana ce a in baka jika biyun dai ya ce a kawai ban da ba da jika bai to shikenan bari in maida kuɗi na sai ya maida to yana maida a ciki a hudda wannan ta farko kuɗin kirki ya huddu ka gansu da idan ka yayi yayi alamar kilgawa yayi alamar cewa ya kilga su kana ganin cewa kilga su yake sai ya maida abin shi aljihun shi kuma sai ya komo ya ce to bar da in baka jika ukun kawai ya ce to kawo kuma ya maida hannun a nafsin aljihun ya huddo kuɗin jabbu na banza ya huddo su da gauga ya maka haka sai baka ya tahi shi kai kudin harko kana tunanin su ne alhali da ya maida su ba su yahudo ba wasu yahudo shine wa man halafa bilkisu wanda ya saba da jika ta kudi wa man zajja bi tadlisin da wanda yayi tunkuda da tadlisi wanda ya tunkuda da tallisi shine ai, allazi ya aqidu da rahimul gari fa yadkhulu fiha zuwifan shine wanda zai wajen lissafa kuɗi sai ya naso wasu guda biyu ko uku na banza a ciki wa man a'dal mafalisa da wanda yake bada tafalisi kuɗi na tafalisi shine wanda ya aqidu ma'aqidu tujar hatta iza aminu ala amwalihim ya zamana a wajen lissahi na 'yan kasuwa sai sun aminta sai sun aminta da akan dukiyarsu sai ya yi mu'amala da su akan tafilisi ma'ana a harko ya musu shigo shigo ba zirhi a harko ya musu mu'amala ta amana ta aminci sai sun yarda da shi sun zama jikin shi dada sai ya buge su wa man qassa min al man qassa min al kummi da wanda ya ciro min al kumma daga aljihun daga hannun riga ya kusu kummuhu fa izara shine zai ciro hannun riga shi sai ya ga wani mutum yana rike da kuɗi a gaban wani ɗan kasuwa ko kuma ɗan canji sai ya bi shi ya rataye da shi ya yi da'awar cewa makwabcin shi ne ya amshi wannan kuɗin ya ce ma mutane ku duba ku gaida cire mini hannun rigata ya shi ya kama na hannun riga shi ya cire kuma sai ya bi wajen wani mutum suna tahiya sai ya lauya mishi cewa rikici ne muke shi ya cira min hannun rigata ana cikin raba rikici shi kuma dabara shi ya sa hannu aljihun wancan wancan mutunan wa kala yake cewa unzur wa man ƙasa min alkummu da wanda ya ciro daga aljihun riga wa ƙala ya ce unzur wa hukum ku duba ku yi hukunci wa man haɗa ala sadri da wanda ya yi yake yin ɗimki a kan ƙirjin shi riga shi nan gurin ya nuna cewa ta tsage ya je da allura shi da zare yana rike da ita tana aljihu ya aje ta sai ya sato kuɗin wani ya warto kuɗinka a cikin jama'a cikin taro kau kana waiwa ka ga wane ne kau shi sai ya shiga ma ɗumkin rigar shi wanda yake ɗumki na zaka yi tunanin cewa ɗumki kuma shi ma a gaba zaka ga cewa wannan mutumin da ɗumki yake a gaban shi ina ga ma ta hayya bari ya rigar shi ma ta tsage ta gaba yana ɗumke ta zai ga dama hayya bari ya ɗauka yana wa man qala alam tadri da wanda yake cewa shin baka sani ba wanda yake cewa alam tadir shine wanda zai zo taron jama'a ya ce mishi ni ba ku da labarin abin da ya faru jiya kaza kaza aka yi ya kawo musu wani babban labari sai sun sake kowa sun shiga wannan hira hankalinsa ya kawo gare shi da wanda yake so ya zare daga cikinsu wa man adda wa man shadda wa man adda da wanda ya cizo wa man shadda da wanda ya daure nan gurin shine man adda yadaihi shakhsan bil munaza'a wanda ya cizi hannun wani a wajen jayayya ana jayayya ya cijin hannun wani sai hannun shi ya gamu da hannun shi ana rikici ana rikici kuma shi sai meka hannun shi cikin aljihun wancan mutuna wa man dasa iza adda da wanda ke yin sa na banza idan yana lissahi yana cikin lissahi kuɗi sai yi lissahi na banza da gaugawa wanda yan canji suna yin wannan ga wanda bai kula ba wa man lajjama alqaumu da wanda ya shiga cikin mutane wa qala laysa za naumin yace babu ma abucin barci wannan shine mutum zai taho zuwa ga mai barci fayyaduna an hata yuki zuhu sai su yi taɗimi har sai sun tada wannan mai barcin suna cewa wani barci yake wannan barci yake ko kuma ba barci yake ba har sai yayi mutane su yi zaton cewa yuriduna da faushe suna nihin tunkuɗe wani abu ne kamar shi wannan mutanen da suka taho suna barci yake ba barci yake ba har mutane su yi zaton cewa wani abu suke fama tunkuɗe mishi suna tsoron kuma shi ya gansu sai su sa shi ya yi barci ya yi barci cikin makirci sai saɓani ya yi tsanani ya yi tsanani shi wannan wanda yake cikin barcin sai kuma ɗaya daga cikinsu ya lalube shi kenan ɗaya ya zo ya shiga cikin shi shi ma nuna mashi barci yake tare da shi amma kuma ya zo sun kwanta ne don ya lalube wannan mai barcin mai barcin na asali wa man garraka bil alifi da wanda ya ruɗe ka da wannan da dubu wanda ya ruɗe ka da dubu shine yace ɗan kasuwa wanda zai aza jika cike take da kuɗi a rihe kamar dubu guda na dinari sai kasance a cikin kowace dubu sai kawo wani kadari na kuɗi wani kadari guda ɗaya na kuɗi sai ya nasa ɗaya na banza kamar dubu guda jika wajen jika ɗari wajen miliyan guda masalan a ce an kawo jika goma ya nasa ta kai ba zaka nura ba don saboda wajen ɗa nawa ya kilgo baka ga ta banza ba kenan shi kuma yana nihin sai ka yarda da ce a duka kawai na banza ne ka sakankance sai ya naso ɗaya ta banza wanda 'yan canji suna wannan wa man zajja ila khalfin da wanda yi tunkuda zuwa ga baya wanda yi tunkuda zuwa ga baya shine yattafiqu sariqu ma a shakhsin akhar fa yazhabani ila sayarifa shine barawo da zai ittifaki da wani su tahi zuwa ga yan canji ko kuma yan kasuwa sai su amshi wani abu a cikin hannun shi sannan sai meka mishi shi da sannu ta yadda wancan mai dukiyar bai sani ba su tahi tare wanda yan sane suna yin wannan su tahi tare ya ɗauko suna kamar canji suka tahi shi kuma ya ɗauki wani abu ya meƙa ma ɗayan shi daga baya sai sa cikin aljihu ya ce wa man ya siriku bil yana shine wa man zajja da wanda ya tunkuda ya meka ila khalfin zuwa ga baya wa man yasriqu bil qaidi da wanda ke sata da darmi shine wannan wanda yasriqu bil qaidi wanda ke sata ya qayyulu nafsahu ya darme kan shi wa yamshi yursif yana tahiya yana tahiya yana tangal tangal ya nuna wa mutane sai mutane sun karkato zuwa zagazawa su sun ce shi suna tausaya mishi cewa wani ya darme shi shi kuma niyyar shi wani mai kuɗi ya zo ya sace shi wajen sun ce shi wa man ya'lamu lil kaidi da wanda ke jin radadi da jin zahi na makirci man ya'lamu lil kaidi shine wanda zai ji ya nuna ya ji cewa ya ji zahi an hwadi ya ji zahi ya taho ana tada shi a wajen tada shi ko kuma a wata gobara ko wani hatsari wajen tada shi kuma sai sa hannu a aljihun wani zai nuna ya ji zahi wa man safa abin na'ali da wanda ke bugu da takalmi shine wanda zai bugi wani mutum da takalmi fa'iza khala a shaksu na alahu le yasfa a hufihi ikhta sai ɗayan ya hudda takalmi shi ma ya buge shi ya rama sai ya warce mashi kuɗi wa man sama kamar yanzu ya duk wanda ya maka wani abu ya buge ka kai mata zaka yi da abin da ya maka zaka mishi ya duka ya ɗauki takalmi ya buga maka baka mishi komi ba kai ma ya ya nura cewa da kuɗi a aljihunka na gaba kai ma ka je duka ka ɗauko takalmin nafsin takalmin da ya buga maka ka buga mishi sai kuɗinka su zubo kuma ya ɗauke su ya tsere ya ce wa man khasama fil haƙi da wanda ke rikici cikin gaskiya ya ce wannan shine wanda zai san da cewa da mabalagi na kuɗi sanannu wani adadi na kuɗi sanannu na dinari sai ya bujuro maka da su ya nuna maka cewa yana da haja wadda ta yi daidai da kuɗin wannan abin kimar wannan abin sai ka yarda akan haka wala za'anahu arafa bihi sun mai qulu na'am sai ya bai nuna maka cewa abin ya san shi sai ya ce na'am ya yarda akan wannan kalla fatubrizuhu wa ta'udduhu dan ka huddo wannan abin kana lissafawa kana cikin lissafawa sai ya sata wa man alaja bishaqi da wanda yayi magani wanda yayi gogeggeniya bishaqi da tsagawa wanda yayi gogeggeniya da tsagawa shine yu'aliju sarqa wa husulul wusul ilaiha bishaqi ma wada atfihi minki shine wanda zai tsaga wata wani bahu ya tsaga wani bahu ya dauki abin da ke ciki ko ya tsaga wata leda ya dauki abin da ke ciki wa man yadkhulu fi sirbi da wanda ke shiga cikin rami ya yi tuna ya tuna cikin rami gidan mutane ya shiga kama babu kowa sai sun huta ba kowa sai ya huto shi kuma wa manyan tahizun naqaba da wanda ke amfanuwa da wanda ke ribatar an naqaba koha wa ashabul khatatifi da ma'abuta warce alal habl akan igiyoyi min lifi igiyoyi masu taushi yace wan jarral hadisu daga nan sai magana ta kare an bato barayin wannan wan jarral hadisu zance ya ci gaba ya ja da zance ya ce ila zikir marrabiha alaihim daga cikin wanda suka samu riba cikin wannan nau'in barayin duka ba ya sun zano su bane kawai a haka suka bari a cikin ainihin mukama asalin mukama sun zano akan cewa cikin dukkan nau'in wannan barayin wanne nau'i cikin barayu ne suka samu riba har sun kai ga wannan zancen ya ce wa atabi qisatil li abil fatih iskandari ya zo da wata dogo kisa ta abul fatih iskandari shi mai littafin hazafnaha mun shahitan ji mai ta haƙiƙi li adamul fa'ida fiya dan saboda batta da fa'ida ma aujudin alfazin tunai adabi hazil ayyam dan cikin su akwai lafuzza wanda sun ci karo da ladabi na wannan kwanukai namu na zamanin mu walaysa fiha shay'un yastahiqu zikr cikin ta babu wani abin da ya cancanci a ambace shi siwa annal lailatul qamara sai dai kawai a luganci abin da muke so a sani cewa dare mai tsanani mai haske mai wata sosai ana ce mishi lailatul fi gari ziyiha lailatin fi gairi ziyiha adan da bai cikin sai daren da bai cikin kawa wa an shada yaqulu sai fara yana cewa wa daifun sara wal lailu fi gairi ziyihi wa wafahu badru timmi fa biyadda mafriqahu wa daifun yace da al khayal mai kewayo sara wanda ya tahi wal lailu fi tahiyar dare wal lailu dare kuma fi gairi daifihi yana ciki fi gairi ziyihi yana cikin ba cikin kawashi ba kenan yana ba cikin hasken shi ba kenan shi ne musan cewa dare in ba cikin hasken shi ma ce allailu fi gairi ziyihi ba cikin hasken shi ba wa wafahu badru timmi badru timmi eh haske wata mai tsananin haske wafahu ya gamu da shi mafriqahu tsakiyar kokuwar kan shi fa biyar da sai ta yi haske sai wannan mukama ta 31 muqamatul migzaliya wadda take ita ma safa uku ce muka ce zamu gama ta da wannan battar tsawo al muqamal migzaliya migzaliya shine abin sakar zare abin sakar zare algazal algazal shine zare wanda ake saka hulla mata da suke hulla ta kai ta yara to wannan zaren da ake yin abin gakin da ake allurar da ake yi ita ake ce ma almigzal kamar koroshen wannan da ake yi al-imam yake cewa haddasana isa bin hisham qala da khaltul basara na shiga garin basara wa ana muttasi'u siti ni mena mai yalwar mena mai yalwar daukaka asiti da sar shine daukaka ma'ana ina mai madaukaki kowa ya sanni kowa ya sanni babban malami ne nan zai huto ma matsayin alkali mai raba hikici kasirar zikiri mai yawan ambato wanda ko ina ambato na ake kawai malam wani aka sani fa dakhala alayya fatayani kawai sai matasa biyu suka shigo mini samari biyu fa qala ahaduhuma sai ɗayan su yake cewa ayyadallahu sheikh Allah karhawa malam dakhala hazar fata darana wannan sarmayin da muke tare gidanmu ya shiga fa akaza qabaha sunnarin yace sai ya dauki dan kuikuyen mu bi ra'asihi duwarun wannan ya ce a cikin sharhin abin da ya dacewa ba qabaha ba shine fanja sinnarin fanja sinnarin ba kamba ba saboda kabja bai ba da ma'ana mai kyau dan kuiku yace bi ra'asihi duwarun akan shi akwai kewayo shi dan kuikuyen akan shi akwai wani kewayo bi wasu ɗihi zunnarun a tsakiyar shi kuma akwai santir irin na kirista wanda suke ɗarma ɗan kwikwiyon namu da ya sata wa falakun duwarun kuma da kwai falaki mai kewayo da kwai falaki mai kewayo abin nan falak wannan fulk wannan mai shiga ce jirgin ruwa jirgin ruwa ya ce rahimu sauti mai tabshin sauti in sarra in yana ɗimi sari'ul karri mai gaugawa kai ɗauki in farra in ya gudu in ya gudu yana gaugawa komowa shi ɗan karan da ya ɗauka ɗawilu zaili mai tsawon jela mai tsawon wutsiya in jarra in an ja shi nahiful mun ɗaki muna ɗaki nahiful muna ɗaki kuma mai ramar gurin ɗaura sancir mai rawar gurin ɗaura sancir da iful muƙarɗak ya ce kuma mai raunin gurin aza riga riga irin riga wadda take babban riga best wadda ana bude gabanta ita ce mukarɗaf alƙurɗuf ita nan kuma mukarɗaf ita ce inda ake azata to gudun nashi wannan mai rauni ne fi ƙadaril harazi fi ƙadaril harar ya sa amma an yi gyara cewa fi ƙadaril jazir ne fi ƙadaril jazir daidai gwargwadon karas tsawon shi bai wuce tsarin shi kama bai wuce kama tsarin karas ba muqimun bil hadari yana zamana a zaman gida kullum bai bulaguro la ya kalu mina safari kuma bai rabuwa da bulaguro in udi a shay'ar radda in an bashi ajiya wani abu ya maido wa in kullifa sayar in an aza mishi tahiyar dare jadda yayi ta gaugawa yi kokari wa in ajarra hablan in ya ja igiya madda sai ya jata da gaugawa hunaka azumun wa khashabun a jikin shi akwai akwai azam akwai kashi wa khashabun a jikin shi akwai icce wa fihi malun wa nashabun a jikin shi akwai dukiya akwai tarko wa qablun wa ba'adun akwai gaba akwai baya jikin shi fa qala al-fata sai sarmayin guda yace na'am ayyadallahu sheikh eh haka ne Allah karfafa malam li'annahu agadabani ala da na dauke wannan dan kuikuyen nasu da ya siffanta da wannan sunfak dan ya husatar da ni akan murahafun sinanuhu muzallaqun asnanuhu auladuhu awanuhu tafriqu shamlin sha'anuhu muwasibul lisahibihi mu'allaqun bisharibihi ya ce ya husatar da ni akan murahaf mai kahi sinanuhu haƙoran shi mai kahi akwai wani abuna wanda haƙoran shi mai kahi ne ya ɗauke muzallaqun asnanuhu asnanuhu sinanuhu kai nake so mashin shi ba asnanuhu sinanuhu mashin shi murahaf mai kahi ne kuma muzall asnanuhu haƙoran shi muzallaq masu samtsi ne suna da silbi sosai auladuhu a awanuhu diyan shi su suke taimaka mishi tafriqu shamlin sha'anu tafriqu shamlin rarraba haduwa sha'anu shine aikin shi muwasibun mai zabura ne li sahibihi ga mai shi mu'alliqun mai rataya ne bi sharibihi ga gashin baki na mai shi mushtabikul anyabi haƙoran shi da a hada suke fi shaibi a cikin hurhura wa shababu da samari hulun malihun hulun mai daɗi ne malihun shakal mai daɗin kama dawun ramamme ne zahidul akal mai kin cin abinci bai cin abinci ramin mai giwa ne kasirun nabul mai yawan kibiyoyi ne yace hauful liha kuma eh hauful liha mai motsawar gemu ne wasabli da kuma abu gashin da ke bisa gashin baki sabli shine gashin da ke bisa gashin baki yana motsawa akan shi faqultu lil awwali malam yace sai na ce ma sarmayin na farko rudda alaihi mushida mai da mishi masarcin shi li yarudda alaikal migzal ya maida maka waggakin ka zaran abin zar abin zaranka wancan na harko duk abin da ya siffanta migzal ne ya siffanta shi kuma na biyu duk abin da ya siffanta masharci ne dukkan shi siffa ce ta masharcin kai yana gaya mishi wannan siffofin ya fahimci ya ce mishi mai da mishi masharcin kai mai da maka allura ka ta dumki nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah wa mu lada na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh